والمستغفرين بالأسحار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وانقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعطي في نظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله دام تسلوا لكراتمو في سورة الإمانة آية آه آية قوم شاشدكم والذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار siffofin mumini da Allah ta'ala ya ambata a karatunmu na jiya daga cikin ainihin ɗabi'unsu da halayensu da kuma alaƙarsu da Allah maɗaukakin sarki shine kullum ba sa barin Allah maɗaukakin sarki bayan Allah ta'ala ya tattara musu ko ya musu sallan alkhairi ya nuna musu cewa kul unabbiukum bi khairin min zalikum الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد bayan Allah ya tattala musu wannan alkhairi ya musu talla kuma sun karɓa yanzu sun karɓa wannan abin da Allah ta'ala ya tattala musu cewa ainihin tsoron Allah ya fi duk abin da muka ambata jiya wanda Allah ya kawata musu na sha'awace sha'awace kaman mata kaman ƴaƴa kaman tsere da mukan ɗauke mini zaɓi da fidati wa khairul musawwamatu wal an'am wal haras duk wannan sun zaɓi tsoron Allah sun zaɓi bin sunnar Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to daga nan Allah ta'ala yake cewa tunda sun zaɓi Allah to daga cin ɗabi'usu da halayensu a kullum ga wannan yau allazina yaquluna sune waɗanda kullum suke cewa su waɗanda suke bin tsoron Allah mu'mini rabbana innana amanna ya Ubangijinmu lalle mu mun imani da wani alkhairi da ka tallata mana ko mun ji tsoronka. Faffin lana zunubana da aka ga gafarta mana zunubanmu ga baki ɗaya wa ƙaina azaban na sannan ka tsilatar da mu daga azabar wuta ran tashi alkiyama. Wannan shi ne ɗabi'un da Allah subhanahu wa ta'ala ya lasafta daga cikin ɗabi'un muminai masu faɗin wannan addu'a kullum sakamakon talle da Allah ta'ala ya musu cewa kama Allah da kama sunnonin annabi Muhammad shi ne abin da ya fi wancan kawace-kawace da duniya. To daga na Allah subhanahu wa ta'ala dai ci gaba muna da ainihin ɗabi'unsu da halayensu da kategori ko wance wani ɓangare nasu na kategori na matsayi da mukami a wurinsa wanda hakan ne ke sa ba su ainihin mukami na wurin taka kamar da Allah ta'ala ya ambata. Allah ta'ala ke cewa su ne dai as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina walmunfiqina walmustaqbilina bil ashar waɗannan mutane masu ainihin jewa Allah ya kidatar su daga azaban wuta Allah gafarta musu zunuban su su ne dai masu waɗannan darajoja masu waɗannan alkhairu su ne abu na farko as-sabirin su ne masu yin haƙuri bisa ga diyan da suka kansu a wurin alaƙar su da Allah madaukakin sarki bayan haƙuri wal qanitin su ne masu tsananin din Allah ba ji ba gani a wasadiqi suna masu gaskiyar biyayya ga Allah madaukakin sarki shirku ta wajhu ila Allah da ainihin masu gaskiyar fuskantar Allah madaukakin sarki shirkul qawl wal amal kenan shine gaskiyar fadi da kuma ainihin gaskiyar aiki daga sassa da kai ne na gaskiya wal qanitina sannan masu kankan da kai wurin bin Allah madaukakin sarki masu tsananin biyayya ga Allah ne sannan wal munfiqina sannan masu ciyar da abin da Allah ta'ala ya ba su ne na dukiya kama daga zakka zuwa saraka zuwa dukkan nau'in alkhairai da dukkinsu wal mustaghfirin bil ashari sannan suna neman gafaran Allah a can karshen dare lokacin suhur lokacin da ake yi ainihin cin abincin suhur din nan shine waqtis sakhri kamar da ni wala rasulullah ya ambata shine sulsun dare na karshe ko awa daya na dare na karshe shine waqtis sakhri to daidai wannan lokaci ba su bacci suna tsayawa suna jin Allah madaukakin sarki mulamu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan categories na manaqib wato darajoja na bayan Allah mu'minai darajoja na bayan Allah salihai waliyai malamai sai maganganu kala kala akai na ɗaya daga ci akwai asabirun su asabiruna maulana muhammad rasulullahi a cikin jami'o ainihin jami'ar sahih ainihin an kawo kategori na haƙuri har hawa uku hawa na farko shine haƙuri akan musiba da bala'i hawa na biyu shine haƙuri akan ainihin tsayawa da jajircewa akan biyan Allah madaukakin sarki hawa na uku shine haƙuri akan barin saƙon Allah madaukakin sarki hawa na farko ainihin annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wanda yayi haƙuri akan musiba da bala'i da ta same shi kaman talauci kaman ciwo kaman duk dai wani abin da musiba ne wanda nabi ya koya cewa wanda wata musiba ta same shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajinni fi musibati wa khalif li khairan minha wanda ya faɗa haka irin wannan musiba to Allah ta'ala zai canza masa kuma ainihin zai ba shi abin da ya fi wannan musibar alkhairi da ta same shi bayan ya ba shi lada kuma ya canza masa shugaba alaihi salatu wasallam ke cewa in mutum ya haƙuri akan musiba bai raki ba bai surutu ba bai bambami ba bai korafi ba bai ce wani ne ya jaza masa ba bai ce wani ne kaza kaza ba kasa wani duk ya gama surutu ya gama ihoyi sannan zai dawo ci to alaimin da ya dogara ga Allah haka dai Allah ya kaddaro duk ya gama ihoyi ihoyi da sauransu to ba shi ake magana ba a'a wanda da mu bashi abin na samun shi yadda da Allah kawai ya karba yadda ya runguma ita wannan daga Allah Allah ka ba mu juriya Allah kuma yake kaza kaza ya danganta da irin nau'in musiba karci ya same ka kace an jiji ka sai ka ga ba mafita duk ka gama ainihin shan da ainihin maganin jifan kuma ba jifa bai fita ba kuma sai da kace to mun dai dogara ga Allah ba ka gama kewaye kewaye zali kar dan jari ya kare ka ce shi ma an maka san mun kar dan wasu abubuwa sun sa kai dai ita wannan ka maka ne a'a tun daga farkon musiba ka kowala mu Allah kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shugaba alaihi salatu wasallam ya ce Allah ta'ala zai baka daraja guda 300 idan har kai haƙuri akan musibar da same ka idan ko mutum ya ƙara da haƙuri ne mataki na biyu wannan haƙuri ne mataki na farko idan haƙuri ne mataki na biyu kuma shine kai haƙuri akan jajircewa wurin bin Allah madaukakin sarki idan ka dage ka dage ka tsaya wurin bin Allah sallar azhar kana ce Allah asar kana ce magriba kana ce isha kana ce asubahi kana ce iyayenka sai dai kawai wani abu wanda zai gita na ba yanda ka iya shine abin zai rinjaye ka ka daure lokacin sanyi ba wanda ke san taɓa ruwan sanyi in kana da halin tattala ruwan ɗumi ka tattala a flask in baka da hali haka zaka kwarara na sanyi kana rawan jiki ka karkada ka je masallaci haka lokacin zafi ba wanda ke buƙatar ainihin tashi in yana shan iska haka zaka tayi cikin wannan shan iskan da ka kwanta a waje ka je ka alula ka zo masallaci misali duk wani abu da Allah ta'ala ya ce ayi ayi na dole kai dan adam bai san wahala wurin bin Allah musamman shan yunwa ba wanda ke san yunwa da azumin nan ka dage ka ta karkarce ka ce kai azumin nan sai ka dole za ka shiga kitchen ko za ka shiga ainihin bayi daga kai sai kai da ruwa cikin buta ko ba haka bane za ka yi kwankwasa rabin buta ka fito ka kirshi ka ce ha azumin nan wallahi yau yana duka ko amma ba za ka yi ba ko ba ka bane duk da gari akwai masu yi ko ba ka bane akwai masu yi wanda za ga bakin shi ya ce ce ka ga alaman manja ya magana sai ka wallahi man da lai ta Aisha ba ai azumin nan kaza kaza da shi musu to kai me jin tsoron Allah ba ruwanka duk ba za ka yi haka ba ba za ka sa wani luma ba ba za ka sa ainihin taliya a cikin buta ba ka rufe ka shiga bayi kamar za ka kama ruwa ka zukulikuli duk ba za ka yi haka ba duk bala abin da za ka yi ka ji tsoron Allah karka ci karka sha karka yi komai kana tabbatan Allah ta'ala na kallon ka lokacin da kake banta daga kai sai shi a bayi ko a wani lungu ko a wani kama da haka to wannan shi ma alamar tsoron Allah ne to jure ma wannan wuya da yunwa da kake sha da tunanin ainihin bin Allah ne botan Allah ne kuma Allah ta'ala zai baka lada na daga cikin ainihin hakuri akan bin Allah kamar da Maulana Muhammad Rasulullahi ya ambata to dan kai hakuri akan bin Allah iyayenka ainihin ba ka so ka zo makaranta ba wanda yake son karatu karatu ba daɗi amma tun da iyayenka suka ce suka haka ka daure ka sha wuyan girki ka sha wuyan hayaki kila ma da matanka a gida girka maka ake yi amma nan ka zo sai ka ci uban wuya sai ka yi hayaki ka kore sannan abun nan haka kai hakuri ka dage kana ta kai dan me iyayenka suna so kai alal misali duk da cewa amfanin abun kanka zai koma kaga shi ma jurewa ne akan biya ga iyaye biyayya ga Allah ne saboda haka wannan juriyan to da nau'o'in abubuwa irin wannan ba wanda ke son kullum ya dinga wahala kullun sai ya fita ya wuna a gona misali kullun sai ya fita ya wuna a kasuwa kullun sai ya fita ya wuna a wani waje dan neman abinci ba wanda ke son irin wannan wahalar ku gudun shi ba wanda ke son irin wannan wahalar amma saboda neman halal ka ciyar da iyalanka halal kar ka ciyar da su haramun haka ka ta karkare ka dagi zaka je gona zaka je kasuwa zaka je wani waje domin neman halal ka ka wahala amma ka zaka jure shi ma ba wanda ke san wannan inda san kowa ne ko ka kwanta a yike sake sake kawai kaga kuɗi kawai suna lodi ana kawo maka bandir din kuɗi kawai kana kwanta kana hamma kana ha ko ba gaba ne dan ka ga dubu ɗari bakwai kace masha Allah ha ka ƙara hamma a ce ga dubu ai ne ɗari takwas na can wuraren kana kwanta kawai kana lissafi kar ka sha wahala kar ka motsa a san ran dan adam zai so haka haka nan ko ba gaba ne amma ba za ka samu haka ba haka ka fita za ka je ka sha wuya ka nema kai bagan bagan dan rana ya kokko ka da sauransu to duka wannan shi mana daga cikin nau'i wani bin Allah saboda neman halal bin Allah ne musamman ka kiyaye dokokin Allah akai a cikin neman halal din ka kiyaye lokacin sallah ba za ka yi ashar ba ba za ka yi zagi ba ba za ka yi ƙarya ba ba za ka kulla alaka da wani mutumin banza ba ka san harkar magun maguncin black market duk ba za ka yi ba ba za ka kulla harka hakalla da wata mace ba ka san matar banza ce don harkar lalata duk ba za ka yi ba duk wasu dokoki na Allah kana iyayi a cikin harkar kasuwan kana kiyayewa kaga wannan abun ai juriya ne ai hakuri ne akan bin Allah kuma hakuri ne akan ɗoro akan sunan walana Muhammadu Rasulullah. Wannan shine martaban hakuri na biyu, shugaba Alayhi Salatu Wasallam ya ce, idan ka jure akan irin wannan hakurin, wurin bin Allah bisa wannan tsari, Allah Ta'ala zai baka daraja ɗin shida, in ji Annabi Salatu Wasallam. Sai hakuri na uku na ƙarshe mai martaba na ƙololuwa shine hakuri akan barin samun Allah. Dan rai tana son ta ɗan holi, ta ɗan miƙe kafa, ta ɗan wataya ko ba gaba ta ɗan fanta mata ɗan yi abin da ta so, dan rai tana so. yanzu ba wanda in ya ga dan galala ba zai dan zara ya dan zare ba ran shi kana so amma in tana sai ce kai Allah ya hana zalike zalike ko Allah ya hana zalala zala kuma ya hana sata saboda ba za ka yi ba kana ganin kuɗin sai ka ce wani kuɗin ka sun fito ba za ka bari su iyaye ka kwashe ba Allah misali ranka in ka keɓe da wata ta maka da lalata za ka iya yi musamman kai dan samari ne goro baka da mata baka da kowa da sauransu kuma kana da sha'awa amma kai tsoron Allah ka ce ina Allah ya hananta zina ta zina ce ko kama hannu ko kama kumba ma wala kai ba alal misali to duk nau'o'i irin wannan kauce masa amma Allah ta kowane fuska ta kowane shiga ta kowane yanayi kana jin ainihin cewa ha'inci zai rai tana son ha'inci domin kowane rai tana son kanta to ka danna wannan son kan ka kau da kai daga barin wannan ha'incin ka kau da kai daga barin dukkan nau'in magun magun na rashin gaskiya to shi kuma wannan nau'in haƙurin in ka iya danna zuciyarka ka iya daddaure ta ka iya haƙurƙure ta ka hana ta wannan bin san zuciya ka hana ta ainihin saɓon Allah walamu Muhammad Rasulullahi ya ce darajarka a wurin Allah shine daraja ɗari tara na bala salatu sun ce kowane daraja tsakani kamar sama da ƙasa darajar da Allah zai ɗaukaka ka tun daga ɗari ukun farko na haƙuri akan ainihin barin haƙuri akan musiba ɗari shida na biyu haƙuri akan ainihin bin Allah ɗari shida tara na uku haƙuri akan ainihin barin sabon Allah kowane daraja tsakanin ɗaya biyu uku hudu biyar har ɗari kaza kamar ratan sama da ƙasa in ji maulana muhammad rasulullah yan uwa haƙuri na da daraja a wurin Allah haƙuri na daraja a wurin shugaba alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah ta'ala bai taɓa ba ɗan adam wani kyauta mafi girma mafi yalwa mafi faɗi kamar haƙuri ba in ji shugaba alaihi salatu wassalam saboda ya kamata mu kasance masu haƙuri kashi yawancin ba mu da gurguwa rashin akun ba inda ake so kai hakuri akan komai da komai ne wuri ɗaya ne ba a so kai hakuri shine ka bari i'i shiga ana saba ma Allah to wannan ba a san hakuri a kai idan ka kau da kai ka bari ana saban Allah ka san ba daidai bane kuma kana da ikon hanawa to kai ma Allah ta'ala zai bai aikata kata da mutuncin ka sai ga za ka yi alaji uwarka alaji ubanka ɗura ma ashar zumbure ka ga za ka yi in kai magana oke to uwarka domin ka sun faɗa daraja kenan da za ka bari a saba ma Allah ai barna ai kaza ai kaza ai kaza kai shiru kai kidin shi amma an dan taba ka mu ko gogo yudu a haba da Allah to saboda haka wannan na daga cikin abubuwan da ake so shi da bayan Allah duk mutuncin su da zaka taba ko ka zage su ka ci musu mutunci ba zo suna huci suna hura hanci aka an taba su ba amma ana taba martaban Allah ana taba martaban fuskiyar na Rasulullahi da sauran maratu na bayan Allah to nan ba za ka ga daga wasu da rashin hakurinsu wannan shine cikin imani amma yayin da kake kare kanka Allah sai baka da kanka yayin da ka tsaya wurin kare Allah Allah ta'ala shi kuma sai in an taba ka shi kuma sai kare ka kamar da kai ba kake kare shi haka ke faruwa tsakanin Allah da Maulana Rasulullahi Annabi alaihi salatu wassalam kullun yana kare Allah ne Allah shi yana kare shi to wannan irin yanayin da ake so mutum ya kasance mai hakuri kenan ka kasance mai hakuri wurin magana ka iya bakinka ba kowace magana ne zaka mai da martani ba kar ka zama to mai rashin hakuri komai a faɗa maka sai ka mai da martani wannan alamar rashin hakuri ka kasance wurin haƙuri wurin saurin kai hannu mai haƙuri wurin rashin saurin rashin saurin kai hannu ko mai aka taɓa aka ce kai ma sai ka rama sai ka ke laushi sai ka ke duka don a gane kuma maza ne ko ba ku jiran ko ta kwana wannan ba daidai ba ne rakala yi halin kowa ya sani ya haƙuri kawai to ana so ko mutum ya kasance mai haƙuri a komai na rayuwa kawai kada ka kasance mai gagan haƙuri ka tsaya bil haƙƙi kowa idan na zuciyarsa lokacin da ka hangulo don ka ɗauki fansa ko don ka yi martani to ka danne ta wannan shine daraja mai girma a wurin Allah yanzu daraja ka sai dauka a wurin Allah Allah ka samu sama ka alfarman Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiruna kenan sai wasadiqin sai masu gaskiya wurin bin Allah an tambayi bayan Allah ainihin menene sufanci sai ka ce sufanci yana da fassara ya kai dubu biyu daban-daban in je Imam Al-Jilali Saliki sai ke cewa amma dukka fassarorin sufanci ya ittifaki akan guda daya shine sirqut tawajjuh ila Allah shine gaskiyar fuskantar Allah shine sirqu kenan shine wasadi kenan da Allah ta'ala ke magana shi muqami na siddiqiyya da tafyiki shine muqami da ke bin bayan annabta a cikin shi ne wani a ce masa siddiqi ne wani a ce masa sadiqi kai wani a ce mutasaddiqi wani a ce siddiqi haka man sai aka wani ma sunan shi as-siddiq al-akbar haka martaba martaba martaba martaba duk a cikin ainihin sirku ne a cikin mukamin gaskata Allah madaukakin sarki to kai a matsayinka na bawa ana so ka gaskata Allah da gaske ana so ka kasance sirkul auli wal amal ya kasance sirkul itiqadi shine sirkul qasdi sai sirkul qauli sai sirkul amal martaba uku kenan sirkul qasdi da gaske Allah ka kulle a cikin zuciyarka ya zama zuciyarka ka kulle Allah da gaske itiqadin ka akan Allah zuciyarka ba sanan sirkul amal da gaske duk aikin da kake aikatawa Allah ka tankara da gaske shine kaidan wa umru illa li abdullahi mukhlisina lahu dina zuciyarka ta kudurta Allah ta nafa Allah ta sirkul qasdi kenan sirkul tawajjuh ila Allah kenan da gaske Allah ka fuskanta da gaske Allah ka nafa da gaske Allah ka tankara a komai da komai na itikadinka sannan a maganganunka ba za a samu ƙarya ba ba za a samu ha'inci ba ba za a samu yaudara ba ka zama sirkul qawli kenan duk abin da ka faɗi ainihin a ce wani ya faɗa da ce a wani baya ƙarya wani duk abin da ya faɗa gaskiya ne in an samu abin da yake ainihin ba ƙarya ba ba gaskiya ba a cikin maganganunka to sai dai kuskure amma ba da gaske haka kake nufi ba sannan sai sirkul amal ainihin gaskiyar aiki ya kasance duk aikin da ka aikata da gaske Allah ka nufa ba maganar riya ba maganar ainihin suma ba maganar kaza kaza ba maganar kaza kaza to wannan shine maratibu na shirku guda uku ulaka allazina saraku ko wato wannan makamin shine wadin sai da yazo akan shirku sai magana akan shirku tana da martaba shirkul am da shirkul khas da shirkul khasatul hasad ko to haka ainihin shi islami ya tsaya yayi magana dalla dalla fuskantar Allah da tsantsan ikhlasi shirku na farko kenan aikata aiki a jariyani da gaske wurin maganganun ku da ake kasu da ana kiyan shi ainihin ubudiyya bin Allah da gaskiya muqamul khasatul khasa ana cin shi ainihin ubuda ibada Allah ka nufa ainihi da gaske lokacin da kake aikata aikin kana kokarin bi ne dikin dikin yanda Allah da Annabi suke ci a gaban ka mana kana kwatanta umarnin Allah kana kwatanta sunnar Maulana Rasulullahi wannan ibadatin kenan ubudiyya kuma lokacin da kake aikin Allah ka nufa da gaske wanda na farko ne zai shiga ciki amma da komin bin sunna komin bin muwafaka wannan matsayin shi daban a gabai ne amma riya zai iya shiga ciki in ya shiga ciki to ba Allah kana fara to mataki na mataki na biyu kuma bayan ka kwatanta sabon annabi da gaske ka kwatanta umarnin Allah da gaske a gaban ka ana kiran wannan shari'atan to kuma ainihin tariqatan shine Allah kana fada wannan aiki ana kiran wannan ubudiyya sannan sai na uku ai da aikin da kai din da komai komai duka ba naka ba shi ne ainihin Allah ka fuskanta wurin wannan botan gaban ke ɗaya shi ne wallahu la kuma mata amurka mai maka ambata da su shi ne ubuda to ainihin masu bin Allah su ma a wannan maratib guda a kuske akwai masu ibada akwai masu ubudi akwai masu ubuda Allah ka ba mu duka alfarma maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qanitin sai wal munfiqin sai masu ciyarwa su kuma ciyarwa suna alal maratib su ma maratib uku ne matakin farko na wajibi zakka da sauransu da abin da kama da haka tsakanin kai da Allah mataki na biyu na nauyi tsakanin kai da mutane shine na iyali shi ma akwai na wajibi shi da iyalinka wajibi ne infaƙi ne sutura su mazan su wurin baccin su abincin su abin shan su kaza kaza da sauransu duka wannan infaƙi ne gurgudan yadda Allah ta'ala ko ko gurgudan larura shi ma wannan dole ka kiyaye sannan sai mataki na uku shine zaka kyautatawa ihsani kenan wani da zawo ihsani inna lillahi ihsani ko zaka kyautata zaka bada sadaka zaka bada alkhairi zaka bada kyauta zaka bada duk abin da ya kamata to wannan shi ma gurgudan hali duka wannan bil maratib ko al maratib maratib guda uku ne maka ambata duka a muqamul islami ne ma'ana a muqamul musulunci ne muqamul ammi muqamul khasatu kuma shine dukiyar ma baka jin taka ce kana ganin ta Allah ce ainihin ya bara a hannunka da haka kana ije ta inda Allah ta ya ce aji an tambaye wani sufi aka ce sufi me zakka sai ce zakka a wurin ku ko a wurin mu sai ya ce a to faɗa duka biyu sai ce zakka a wurin ku shine kuɗi kashe ɗaya bisa arba'in a cire shanu kaza kaza kaza masara kashe ɗaya bisa goma duk dai ambata sai ya ce ta wurin ku fa sai ce al'abdu wa ma malaka kulluhu li rabbih sai ce da bawa da abin da ba malaka duka na Allah saboda ka so su mai auren su su kudin su duka ba mana su bane kawai na Allah su karan kansu mana su bane na Allah saboda ka za su iya kwashe kudin duka su miƙa ma Allah za su iya duk abin da zai kai su miƙa ma Allah madaukakin sarki to wannan almufakai ne kenan masu ciyarwa cikin sha'anin Allah to duka waɗannan shi ma mukami ne daga cikin mukamatu na bayan Allah salihai waliyan Allah Allah ka ba mu su alfarmar sai ma rasulullahi sannan sai mukami na ƙarshe almustaqim bil ashar masu neman gafaran Allah a can tsakiyar dare ko ko ƙarshen dare. Me yasa Allah ta'ala ya keɓanta ƙarshen dare da ambato? Sai malamin suka ce an keɓanta ƙarshen dare da ambato ne saboda shi ne asalin wurin da aka fi jin daɗin bacci. Yasa Allah ta'ala ya ambaci wannan wajen amma duka daren ake nufi ga bacci da. Masu raya dare suna istighfar. Idan ba za ka samu damar raya dare duka ba, to ka raya wani bangare ka bar wani bangare. Idan ba za ka samu wannan duka ba, to ka yi da rana. Shawar Sulaiman Shawar Shari'i fa kun kama. sai ka jakala ma tauraro haka ake so a ƙa'idar bawa in ba za ka zama tauraro ba sai ka ce to ka zama wata in ba za ka zama wata ba sai ka ce to ka zama rana shi kenan an dawo bayan ke sai suka ce to ya aka yi haka me yasa aka fara dan kankani a zahiri ko aka kuma je yani da na mafi ƙasa kuma da ƙarshe kuma sai a ce rana rana da duk wanne girma sai ka ce a hali ake kallo me tauraro sai suka ce tauraro tun daga farkon dare har karshen dare har salatu baya buya baya bata kullun yana nan da yanda ka daga fiya zaka same shi dir yana ji suka ce to haka ake so ka zama wurin bauta ya zama diddare kana raya shi tocin bautan Allah in zaka bacci kai bacci da rana haka bayan Allah sai sabon Maulana Rasulullah an ce idan mutum ya ba mu shekara 40 baya to ya gama baccin dare zai nada katifa nada tabarma gaban ki da alaƙar shi kawai da Allah zai zama da daren sarmadan da'iman har mutuwa in ka ga zai kwanta ya bacci ko zai mu'amala da iyali to da rana ko da sassafe shine zai kwanta saboda su da safe sai bacci sai kuma dan kailulan da ba a rasa ba na can karfe 12 dare zuwa azhar ko karfe 1 dare zuwa azhar sai sai shi abin da za su to ka zama tauraro wanda za ka yi raya dare ga baki da shin ruwa yake cewa dan ba za ka zama tauraro alaƙanka da Allah ba to ka zama wata aka ce ni alakar wata sai ta alakar wata shine wata biyar bai tsaye baka samun wata a dare gaba daya wata daga farkon dare yana fitowa yana fitowa in ya fito zai buya can an jima haka haka yana karuwa yana karuwa yana karuwa har yake matakin da zai zauna tsakiyar dare har yake matakin da zai zauna karshen dare kuma ba dinga ganin shi ba yace to ka zama haka wata ran kai farkon dare ka buya mara kai bacci wata ran kai tsakiyar dare kai bacci wata ran kai ibada karshen dare kai bacci haka haka haka alayi halin da shi kan wata ba kafa yake kaiwa har asalata kai min nan ba duk da yake akwai kwanakin da yake kaiwa har asubahi amma wasu kwanaki da farkon dare ke fitowa wasu kwanaki a tsakiyar dare ke zama wasu kwanaki a karshen dare saka ce to ka zama wata kamar haka ya kasance kana ibadar ka haka kamar yadda wata yake in ba za ka yi ba suka ce fakon shamsan kalamar rana rana yaya aka ce rana ba ganta yadda da farkata dai da rana suka ce to shikenan kai kalan malalaci eh gafili rafkanan ne eh ba ka yi kiyamul layli ba ka yi karatun qur'ani da dare ba ka yi istighfari da dare suka ce to da babu gara mai ne ne gara ba daɗi suka ce to sai ka tsara rana da rana ka ta ibadunka ka ta istighfaroranka ka ta halalolanka ka ta salatutanka da rana ka ta karanta alqur'ani da rana ka ta da abin da ya samu da rana to wannan shine ainihin maratib na bautan Allah muna fata Allah ya sa mu zama taurari alfarma sallallahu rasulullahi in ba za ka zama taurari ba to sai ka zama wata din ka kasance wataran kana nan wataran baka nan wataran kana nan wataran baka nan wannan shine irin yanda ake so bawa ya kasance shagaltacce wurin bin Allah madaukakin sarki musamman da daddare dan uwa musamman da daddare duk maramul wala sakaral layali ko ainihin mai ta'alimi na cewa duk da ke son zama babba auren Allah to ya raya dare ya raya dare in har kana son zama wani ko a me to ka raya dare ya kasance kullum da daddare kana tattalin dare awa biyu kake da shi awa ɗaya ne ko ma da mene ne kasance kana da aiki da daddare na alaƙarka da Allah a kullum ko da yaushe kada mu ce kasance malalaci da daddare baya na ce filo baya karatu alƙur'ani baya jan tarbi baya aura dai wannan ya nuna cewa shi bai damu da Allah bai san Allah ba shi kuma Allah ta'ala ran da zai buƙaci Allah shi kuma Allah sai nuna bai san shi Allah ka tsare mu da faruwa kal farma sai ma rasulullahi shi wal mustaqinun bil akhari masu istighfari a can sulusin dare na ƙarshe kenan shi wannan lokaci da Allah ta'ala ya ambata al-asahari wato sulusin dare na ƙarshe ko sudusin dare na ƙarshe shine awa ƙarshe da aka ittifaki a hadisi Walana Muhammad Rasulullah ya ce shine awan da Allah ta'ala ke amsa ma bawa duk bukatun da ya roƙa ya tabbata cikin hadisin Buhari shugaba da salatu yana cewa sulusin dare na ƙarshe Allah ta'ala yana gwanjar rahama ko sudusi yana gwanjar rahama Allah yakan yi shela ina mai neman gafara ne masa na mai neman arziki ne masa na mai neman lafiya na bashi na mai neman kaza kaza na bashi to duk wanda yake ji a wannan lokaci baya bacci yana roƙon Allah abin da yake roƙo to Allah ta'ala yana kaso ana bashi ana kaso ana bashi ga baki da sura kamar dinga rayuwa wannan lokaci duk wani wali da kaga ya zama wali ko wani bawan Allah da ya zama bawan Allah a wurin Allah to wannan lokacin yana daga cikin abin da ya kai tsarewa yana rayawa sura kamar kula muna tashi da dare muna kaza kaza kuma ko ɗalibi ne mai neman karatu to idan baya karatun dare alƙur'an ba zai zama malami ba zai ta karatu sai dai ga wasu suna sura ka dole ka dinga raya daidai kana bi kana nazari kana bi kana kaza kana bi kana kaza sura ka sai mu daji Allah ka ba mu kwan daji wa alfarman maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sura ka wani lokaci yana da tasiri to me hakikanin lokacin ya yake kasa dare za ka yi kashe ku idan sulusi kake nawa rana na faɗawa mu ce bari mu shi karfe bakwai biyar da rai shida da rai to sai ka kirga tun shida da rabi bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi ɗaya da rabi biyu da rabi uku da rabi hudu da rabi biyar da rabi ko biyar da rabi alfajir ke fitowa mun samu awa nawa mun samu awa nawa mun samu awa takwas kenan daidai awa takwas sai ka kasa su gida hudu awa takwas kan kasa gida hudu awa nawa kenan hmm? awa biyu ya fi awa biyu awa biyu da minti ashirin ashirin ko haka ne a awa biyu da minti ashirin awa bakwai kenan awa takwas ka kasa gida uku kai sorry awa takwas ka kasa gida uku awa nawa nawa kenan da dai awa tara ne zai bamu zai bamu awa uku uku daidai ko to tunda muna neman zai zama awa biyu da minti arba'in arba'in ko ina ga haka zai zama awa biyu da minti arba'in arba'in zai zama awa biyu da minti arba'in arba'in sai ka cire awa kusan sai ka cire kaso biyu na farko idan ya zama shida da rabi bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi to daga nan ko mu ce ɗaya to daga nan sulusin dare yake farawa tun daga ɗaya da rabi har zuwa ƙarshe ɗaya da rabi biyu da rabi a tun daga ɗaya da rabi biyu da rabi uku da rabi hudu da rabi zuwa biyar da rabi ka ka samu kusan awa hudun da awa uku da minti kaza na ƙarshe to sulusin dare na ƙarshe kenan idan kuma sulusi kake nema to zaka kasa kashi shida ne wannan abin da muka ambata zaka kasa kashi shida to awa ɗaya da rabin ƙarshe tunda alfajir na fitowa karfe biyar da rabi ne muƙaddara haka to zai zama ainihin karfe uku da rabi kenan ina jan haka ne ko uku da rabi shine zai baka hudu da rabi biyar da rabi awa biyu kenan to zai zama karfe uku da rabi karfe hudu daidai kenan karfe hudu daidai har zuwa alfajir da fito shine sudusin dare na karshe a yanzu wannan lokacin namu kenan to na lokaci ana so mutum baya komai in banda ibada ko nafila ko istighfari ko salati ga maulana rasulullahi ko karatu alqur'ani ko wasu addu'o'i ko ya ta yin addu'o'i ya ta ibadun kafin lokacin in lokacin ya zo sai ya rage minti goma ko minti ashirin daga nan sai shigar da addu'a wa Allah madaukakin sarki tunda ya kai awa ɗaya da rabi sai awa ɗaya zalla ibada minti talatin sai sa addu'o'i yana yana addu'a yana yana rabbana yana yana salati har ya kammala gaba ki daya to haka ake so ba dinga raya wannan lokaci Allah ta'ala ka ba mu ikon raya irin waɗannan lokaci masu daraja da albarkar Maulana Muhammad Rasulullah to haka dan kana da wata bukata muhimmiya ko aure kake nema ana ta kare kai kare da zaka yi to sai ka da kake wani lokaci in kuma kuɗi kake nema da kayan da za ka yi saboda an na sadaki ya gagara shi ma ne sai ka da kake wani lokaci ko ma dai me kake nema dai in jari ne kuma ya kasa lulu kana so ta so ya zama ruhu shikenan sai ka dirka kake wani lokaci duka gaba ki da Allah ta kama dace alfarma sai ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط Mm.
لا إله إلا هو العزيز الحكيم na an ce wannan aya ta sauka ne ainihin akan yahudawa suka zo wurin maulana rasulullahi suka ce ainihin ya gaya musu mahi akbar shahada menene mafi girman shaida ma'ana mafi girman shaidan da yake shaida me zan ce yake shaidar da tabbacin Allah me zan fara da Hausa da yake shahada ba kalmar Hausa bane ko shi dai kai ma sai dai kace shahadan ko menene mafi girman shahada ma'ana menene mafi girma abin da ke shaidan ta Allah Allah takan Allah irin na katin nan wanda idan aka faɗi wannan abun to an kura shaidawa Allah na nan an kura shaidawa da shi an kura shaidawa da Allah takan Allah menene shi su sun sani a taura da injila wasu na so su faɗa abin da ya saba da nasu ne sai su ce ye ƙarya ne ƙur'ani ba gaskiya ba ne kama ake ƙarya ne ba annabi ba kamar sun zama annabi tambayar ƙuri ko tan- tambayar fiƙe ke suka zo gaban maulana muhammadu rasulullah akan ainihin ya gaya musu wannan allah subhanahu wataala shine sai ya gaya maulana alaihi salatu wassalam cewa to gaya masa hazihi akbar shahada farko wanda ya fara shaida shaidan takan allah takan allah shine allah da kansa daga nan kuma sai ya biyo baya da mafi girman halitta a cikin ainihin halittarsa ko mafi girman daraja a cikin ainihin halittunsa sai ya tabbatar da shi ne su ma sun shaida da allantakar Allah to haka haka har zuwa ƙarshe Allah ta yake cewa shahidan lahu yace farko dai Allah ya shaida da allantakan kansa da kansa cewa shi Allah ne annahu la ilaha illa hu cewa lalle inda lamarin da shani yake magana na gaskiya na kat ba wani abin bauta wanda ya cancanta a masa bauta sai Allah saboda Allah ya fara shaidawa da kansa shi Allah ne ainihin kafin nan kuma wal mala'ikatu sai mala'iku su ma sun shaida da allantakan Allah su ne na biyu wurin shaidawa bayan na Allah in kuma a cikin halitta ne to mala'iku ne shaida na farko tunda shi Allah ta'ala ba halitta ba sai wa ulul ilmi qa'iman bil qisti sai ma'abota ilimi waɗanda suka tsaya da ilimin su da gaskiya ma'ana da adalci masu faɗin ilimi yadda ya kamata masu isar da zakon Allah gurgurda yadda suka sani ba san zuciya ba abin da na so musu a nan ne malamai suke cewa Allah subhanahu wataala ya nuna kimar malamai da darajar su ta ɗaukaki dukkan sauran halitta gaba ki da tun da ya kasance malamai su ne shaida na biyu a wurin waɗanda suka shaida da Allah takan Allah shaidan farko na mala'iku sai shaida na biyu sai na malamai sauraka anan da annabawa da shahidai duk sun shiga cikin malamai gaba ki da saboda menene saboda ainihin ulul ilmi ne su ma gaba ki da in kuma ka dauko daga shedan Allah ne to Allah ne na farko akbar shahadatin sanin sanin ta biyun bil malaika sanin sai ulul ilmi qa'imin bil qisti sai malamai mabota ilimi masu ainihin tsayuwa akan ilimin su da gaskiya ba sa wasa ba sa son zuciya ba sa kakata zuwa ga ƙarya Allah ta'ala ƙara tabbatarwa da cewa la ilaha illahu ina fa tabbatar muku da cewa Allah ta'ala shine kadai ainihin wanda ya cancanta a masa bauta ainihin al'azizu shi ne ainihin buwaye a cikin mulkinsa a cikin halittarsa suna alhakimu shi ne gwani wurin sarrafa halitta da komai da komai ba wanda zai masa gyara idan ya sarrafa abu gaban ki daya saboda wannan shine aka bar shahada in ji maulana muhammadu rasulullahi kamar da allah ta'ala ya tabbatar da haka na'am إن الدين عند الله الإسلام مم.
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مم.
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب To, to tun da an tabbatar da uluhiyar Allah da ubudiyarsa akan bayi cewa shine Allah kuma shine kaɗai ya cancanta a masa bauta, to ta ya za a masa bauta. yanzu Allah ya shaida da haka mala'iku sun shaida da haka ulul ilmi qa'iman bil qisti malamai su ma sun shaida to tunda yanzu an shaida da Allah shaidawa da Allah abu ne wanda yake yini a cikin zuciya kenan wannan yana nuna cewa kenan ko duk duniya ba su yarda da allantakan Allah ba tunda Allah ya yarda da allantakan sa mala'iku sun shaida malamai sun shaida to kowa shi garamin sa za su hada wuta ma wurin Allah ran alkiyama Allah ka tsare wannan yana nuna cewa ululun martabobi a wurin Allah shine waɗannan categories da Allah ta'ala ya ambata Allah ta'ala ka samu a cikin alfarmar sai na Rasulullahi to tun da zan shaida da alantakan Allah ne ya kamata ma Allah bauta to haka ya kamata masa bauta ta wace siga ta wani hanya Allah ta'ala sai fara sai ce inna dina addinin kadai da na yadda a bauta mun tun da na tabbatar ni Allah ne sannan mala'iku sun shaida sannan malamai sun shaida to al-islam na dina inda Allahi al-Islam musuluncin nan dai shine kadai ne da shine kadai addini a wurina in ji Allah madaukakin sarki saraka shi kadai ne da abauta mu duk addinin annabawa duka musulunci tun daga annabi Adam har zuwa kan Maulana Muhammad Rasulullahi duka a musulunci suka tafi gaba ki ma wani addini wanda ba musulunci ba matakar addinin da Allah ta'ala saukar da kasa ba shari'a ne take sabawa wannan su zo da shari'a kaza amma duk addinin guda ɗaya ne haƙiƙanin musulunci shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah in kuma zamanin annabi wane ne a iya cewa niyaba ko a madadin annabi sai a kira annabin a ce la ilaha illallah isa rasulullah la ilaha illallah musa rasulullah la ilaha illallah ibrahim rasulullah madadin na madadin maulana muhammad rasulullah kafin shugaba alaihi salatu wassalam ya bayyana amma tunda annabi alaihi salatu wasallam ya bayyana to kalmar guda ɗaya ce ta koma asalin da dama hakan ta tsiro tun farko annabi adam ya ce da ya je aljanna a cikin gidan aljanna yake ran gadi kafin a koro shi duk inda ya bi ya ga la ilaha illallah ne muhammad rasulullahi da ya ga wani annabi rasulullahi ba sai manzo Allah ta gace shine asil shine farko to kuma da annaba suke ta zuwa a madadin sa to babu laifi sa'ar kalmar wa na rasulullah wa na rasulullah wa na rasulullah kafin da kansa yazo da yazo shikenan yanzu kuma arfa kofa shi ma yanzu ba za ka ce la ilaha illallah wani rasulullah sai dai muhammad rasulullah to shedawa da wannan daida da wannan da kullu wannan a zuciya da tafi akan wannan shine addini duk annabawan akan haka sarki annaba tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam duka sun yadda da annabta su ta tabbata ne da yadda da annabcin annabi Muhammadu dukkansu kaga shi duka su ma sun taba kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah to amma tunda zamanin su mutanen su basu ga annabi muhammadu ba su su suka san shi ko to da ka su annabawa mutanen zamanin za su iya cewa wa na rasulullah a zamanin sa amadin nan annabi amma shi annabin ya san muhammadu ne rasulullahi ba shi ba amma zai an sani amadin manzo Allah tunda shine hoton manzo Allah lokacin to haka ainihin annabawa suka tafi har suka kare har mai gidan gaba ki ɗaya zai bayyana da kansa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to inna dina inda Allah al-Islam addini kadai a wurin Allah shine addinin musulunci a shi Allah ta'ala yadda ai masa bauta a shi Allah ta'ala yadda ainin abun nan ma'ana kudirce musulunci kudirce da da Allah Allah ne kudirce da da annabi annabi ne shine kadai ne abin da ake kira al-Islam وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم yahudu da nasara waɗanda aka basu asura da linjina mazuwa littafi ba samu saɓani tsakanin su ba cewa wannan ya ce a ƙalifin yahudu la yasaltu nasara ala shayin ko ƙalifin nasara la yasaltu yahudu ala shayin wa hutun littafi ba samu wannan saɓanin wannan ya ce ke banza ne ba ni ne kaɗai gaskiya haka yahuda suka gama nasara nasara suka ce ƙarya ne ko banzaye ne ba kowa ba ne mu ne kaɗai gaskiya haka su kuma suka gama yahudu duk wannan sabanin da wannan rigimar da ke tsakanin su da wannan cece kusan bai tabbata ba sai bayan ilimi ya zo musu shine at-taura da zila ta zo musu sannan suke wannan musayyan suke wannan jahilce jahilce suke wannan zage zage kaga sun yi da sani kenan sun yi wannan ne bagayan bainahu saboda tsananin hasada da ke tsakanin su wannan na wannan hasada wannan na wannan hasada dangane da neman da Allah ta'ala ya musu isu isu ainihin haka kuma ya tabbata suka yi mamulana Muhammad Rasulullah sallallahu shi ma sun san annabi annabi ne sun karanta a taura sun karanta al-injila cewa shugaba alaihi salatu wasallam zai zo sun gani iri iri duk siffofin sa ba wanda suka musani ba har ma daga cin su akwai Abdullahi bin Salamin ne ko Abdullahi bin Suriya ne yana cewa wallahi na san annabi bai da na san da na haifa aka ce me dalilin ka sai ce inda na haifa akwai shakkan cewa ba ɗana ba ne domin uwarsa za ta zuwa ta yi lalata da wani a samu ciki kawai yana ga ta haifa yace amma ban da yi iri ban isa na dafa qur'ani ne ce ɗana kai ne ba yace amma wallahi annabaran da na ganshi da gane shi kuma ban da shakka ko as a raina saboda ya tabbatar Qur'ani ya faɗi gaskiya cewa Yahudi da Nasara sun san annabi fiye da ƴaƴan cikin su saboda ƴaƴan cikin suna da shakka akan su amma Maulana Muhammad Rasulullahi ba su da shakka akan shi ko ne ko tas a cikin zukatan su to haka Allah ta'ala ya ambata to sun san haka me yasa ba su mika musu wuya ba shi ma bagayan ko saboda adil saboda zalunci ne saboda hasada ne amma da sake rinka sallama wuya ga Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa min bada ma zahur mai ilmi bagayen bainahum sai bayan ilimi ya zo su mana tauhidi da ta Allah cewa Allah ɗaya ne yahudawa suka ce ba su yarda ba uzair dan Allah ne ainihi eh nasara su ma suka ce ba su yarda ba annabi isa dan Allah ne ko kuma Allah ne ma ko kuma akwai wani Allah wai shi ma Allah Allah ko kuma wani wai abu wai ruhu mai tsarki trinity kenan alal misali bayan attaura ya ce musu ƙarya ne babu haka wai yahudawa linjila ya ce musu ƙarya ne babu haka wa nasara Suraka sun sun haka a rubuce amma suka kirkiri wannan aƙida kaga kenan ilimin Allah ɗaya ne tun tun tun suna akwai a taura ilimin Allah ɗaya ne tun tun suna akwai a linjila dama da wannan karatu muka fara a farkon surta al imrana kusan ma dalilin saukan sunan kenan Allah ta'ala ya saukan dan ya gaggata abin da Maulana Rasulullahi ya ambata ma Yahudu lokacin koko ainihin turawan Najaran suka zo kure annabi yi tambayan kure Allah subhanahu wataala ya sa annabi ya ba su amsa dacewa da yadda tauhidi yake shine Allah ta'ala ke gaskata dan abubuwa to fada annabi Isa dan Allah ne ko da ko fadan annabi Isa Allah ne ko fada ko nayin Allah wai ruhu ne tsarki ko fada Uzairu dan Allah ne qarat lahu Uzairu bin Allah ko fadan haka dukka ba su kirkiri wannan aqidar ba sai bayan ainihin tauhidin Allah ya tabbata a cikin tafsir to me yasa suke haka Allah ta'ala ke cewa hasara kawai kowa na ganin wai dole a ce shi nashi shine shi isa mu alhamdulillah mu ba mu ce annabi dan Allah bane ba mu ce jibin Allah bane ba mu ce wani yanki ne na allantakan Allah ba ba mu ce wani bangare na allantakan Allah ba a mun ce ainihin la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah to ana muka ga wata rana mu ce maka abduhu wa rasuluhu bawan sa ne sanan kuma manzon sa ne to kaga wani bamu ne yahudu ba wa qatil yahudu zai bin Allah mun faɗa haka ba wa qatil ainihin nasara isa ibn maryam ibn Allah ban faɗa haka ba ce Isa sun sun ce Isa dan Maryamu dan Allah Yahuda sun ce Uzair dan Allah tunda suka faɗa haka to wasu na nufin dole sai an fifita su sai sun samu karkacewar faɗan hakan da suka faɗa ba wani tsarki ne suke nema nema ma Uzair ko Isa ba ba ka bane tsarkin kansu suke nema ma barka da polisin polisin Yahudawa shine da suke cewa kansu su ƴaƴan Allah ne sai a ce musu ne dalili sai suka ce ai su zira annabi Ibrahim kuma zira'ar Uzairu ne Uzairu wai dan Allah ne saboda su kenan jikokin Allah ne ta bangaren Uzairu ba ba ga wani sanin shi kuma Ibrahim Khalilu badadin Allah ne saboda su kenan su ƴaƴan badadi ne da ka ta za a yi su ƴaƴan badadi kuma jikoki kuma a ce su ba ɗan lele ba kaga ashe kirkiran allantaka wa Uzairu ko dantaka wa Uzairu da kirkiran badadantaka a kansu ta bangaren Annabi Ibrahim ashe jan san zuciyar kansu ne ba wai dan girmama Uzairu ko girmama Annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam to su ma nasara haka ne sai ce ainihin yesu dan Allah ne dan ba wai dan girmama yesu bane dan girmama kansu ne to haka su jini yesu ne su ƴaƴan yesu ne kenan su ma sun zama jikokin Allah kenan ta dan Allah yesu na fata muna gane magana to haka kansu ne suke nema mu girman ƙarfi da yaji ba wai girmama wani isa bane ko girmama muzairu Allah ta yake cewa wannan kaga duk ainihin hasada ce isu su ya sa suka kirkiri wannan abubuwa domin menene dan wana ya ce ya fi wana wana ya ce ya fi wani wana ya ce shine dan lelan Allah wana ya ce shine ainihin shalelan Allah wana ya ce shine wanda kaza ne faɗa a jawurin Allah da hukuncin sarki to wannan shine dalilin da ya sa suka kirkiri waɗannan abubuwa to har haka kullum abin haka yake tafiya duk mai tunanin cewa shi sai ya nuna shi shine shafaffe da mai auren Allah shalele auren Allah to aqidar sa abin da zai biyo baya shine kore kowa a musulunci ce shi kadai ne daga nan kuma shikenan sai abin da yi irin waɗanda suka aikata su kuma kansa Allah ka tsare mu alfarma su ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zagayen bayanin mutum ya haka ne yayi saboda hasara tsakanin su amma ya kafir bi ayatina in ko bi ayatillahi ba wanda yake kafirce ma ayin Allah madaukakin sarki kamar da muka ambata a baya shine ayoyi sun tabbatattu wanda Allah sarul hisab in ma sun kafirci da ayoyin Allah sun ce Allah ba shine Allah ba akwai wani wani zuru dan Allah ko Allah sun ce Isa ba shi ainihin ba dan ba bawan Allah bane wai Allah ne ko dan Allah ko abu ne kama da haka to Allah mai gaggawan hisabi ne Allah zai danke su kana kiyama Allah ka kare mala farman manzo Allah na'am فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ نعم.
والله بصير بالعباد Na'am, an ce dalilin saukan wannan sura na daga cikin abin da suke Maulana Muhammad Rasulullahi da yake da muka ambata a baya jayayya. Akan jayayya su ce kaza ne wai duk su dole sai an tabbatar musu da Allah takan Annabi Musa Annabi Isa bangaren Nasara ke. Yahudawa dole sai an tabbatar musu da ainihin da dantakan Uzairu. ce musu dole sai an tabbatar da haka. Suna ta kokarin wai sai Alƙur'ani ya faɗa haka ya tabbatar sannan su za su ba Alƙur'ani madaukakin sarki. ainihin suna kokarin jaya da shugaba alaihi salatu wassalam shine Allah ta'ala ya ce to ya rasulullahi baraka jalla zai fa na hajjuka idan sun suna jayayya da kai suna neman kafa hujja dangane da abin da suke gaya maka cewa sai sun tabbatar da ra'ayinsu da aqidarsu to fa qul ka ga mai samu lana muhammad rasulullahi aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani ni na miƙa mu Allah wuya na kab ba ku ba wa man ittaba'ani duk wanda ya bi ni bi na gaskiya shi ma ya miƙa mu Allah wuyansa saraka Allah muka mika wani ba ku ba duk abin da kuke jin za ku yi ku je ku yi wa walil ladina utul kitaba ka gaya ma yahuda wannan da nasara wannan wanda aka ba su littafi a sura da injila wal ummiyina ka gaya ma ainihin kafaran makka ummiye wanda jahilai ba su iya karatu da rubutu ba amma suna jayya da kai mana ka gaya ma malaman yahudu da nasara wanda suke takama suna da littafi ka gaya ma jahilan larabawan makka waɗanda suke jayayya da kai don su zama jahilai tunda sun musun abin da ka zo da shi to ka gaya musu a aslamtu shin yanda ne ya miƙa wuya da ne da sahabbai na kuma za ku miƙa wuya kamar haka a zauna lafiya wannan shine abin da Allah ta lace ka gaya musu Mulana Muhammad Rasulullahi ya tara yahudu da nasara ya gaya musu a aslamtum za ku miƙa wuya na ba ma Allah wuya na mutane na mun ba ma Allah wuya mu za ku miƙa wuya kamar haka ya tara mutanen Makka ya ga musu aslamtum za ku miƙa wuya wa Allah kamar da ni da mutane na muka miƙa wa muka miƙa ma Allah subhanahu wataala wuya duk ya ga masa haka to fa in aslamu in har suka miƙa wa ya rasulullahi faqad hitarahu to an zauna lafiya za su shiryu sun zama kai kenan su sun zama sahabbanka kai kuma ka zama oga kwata kwata shikenan sai ka ja wasu ku zo na ya rasulullah shikenan duk rigima an gama yaki an gama fada an gama duk kai ce ku ce da hani an gama to fa in tawallau fa in suka ki ni kauya fa suka ce ba za su ni kauya wa Allah ba ba kuma sun yi da kai ne jagora zuwa ga Allah ba ya rasulullah to ka ga musu fa innama fa innaha fa innama alaykal balagh kai ka gaya masa kai naka isarwa kawai sadaka ka isar ka kuma gaya musu me zai biyo baya Allah subhanahu wataala ya sani wallahu basirun bil ibad shi kuma Allah yana kallon baya kyar da kyar zai kama kowa a inda zai kama shi inna rabbaka la bil mirsad sadaka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce Maulana Muhammad Rasulullah ya gaya mu waɗannan kafirai in sun yi kauya an zauna lafiya in ba su mika ba to ya gaya musu shi na shi isarwa me zai faru Allah ya sani Allah ka tsare mu da irin wannan daga nan ka san akwai magana ko ba haka ba daga jin wannan ka san abin da zai biyo ba ba zai zama daɗi ba Allah ka tsare mu alfarman Annabi Muhammad na'am إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون na'am ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم Na'am, an ce wannan aya ta kuma ta sauka ne akan dai skill da ɗabi'un Yahudawa. An ce daga cikin ɗabi'un su shine kisan annabawa, da kisan malamai, da kisan salihan bayi na gargar mutanen kirki. Wannan ɗabi'an su ne tun asali sun kashe annabawa, an ce akwai rana ɗaya da suka tashi suka yunƙura a cikin garin su suka kashe annabawa kusan guda kusan arba'in ko ko arba'in da uku. Annabawa annabawa kusan guda arba'in da uku. kasan Allah subhanahu wataala ya san aiko annabawa a zamanin da kauye kauye kauye kauye kaba misali a Najeriya iya yawan state din Najeriya sai a ce ko state annabin ta daban haka Allah ta'ala da yake a wancan lokaci ba ruwan annabin Kano da annabin Kaduna annabin Kaduna duk aqida ɗaya ce Allah Allah ne annabin wannan garin shine annabi amma da annabi sallallahu alaihi wasallam amma zai yi ibadar mutanen Kano shari'ar su a ce to kowa ya inganta kasuwa da so in kasu yan kasuwa ne ko da ce to kowa ya kasuwa da kyau su kuma kila ainihin shari'ar mutanen Kaduna tunda su yawanci sun zama manoma manoma sai a ce to kowa kuma ya dinga noma da kyau banda tsambare banda kaza banda kaza misali to haka Allah ta laki da aka je wurin Katsina sai ce to kowa daina shan taba alal misali ko misali aka je wurin Sokoto sai ce to shi ma haka kowa daina kabusa da dai sauransu kamar misali haka kowa za a kalli menene ya fitar hankalin su me ya kaza kazan su za su kuma da shari'a daidai da wannan abu to da amma duk din bani Isra'ila ne gaba ke to a rana daya saboda fitinannu ne makirai da na Kano da na Kaduna da na Jos da na Ina da na Katsina suka haɗu duk a rana ɗaya suka yi mitin suka ce duk suka kashe annabawan na Abuja sun fitine su sun hana su zakat ƴan Kano su ce an nutsa musu akan harkar kasuwa an samu ido an ce musu ban da riba wanda kaza kaza su kuma zai zinci ƴan Kaduna su ce an matsa masa akan noma an ce sai an yi zakka ba za su yi ƴan Katsina su ce an fa hana su dan zuke-zuke to da kaji sun zuka ƴan Sokoto su ce su ma an hana su haka haka haka kowane gari da irin yanayin tarin su duk abin da aka nasu ce sai suka ce to duk suka kashe annaban su huta suka haɗu rana ɗaya suka kashe annaba guda arba'in da uku a illallah bayan sun kashe waɗannan annabawa sai malaman garin suka taso musu suna musu wa'azi suna musu nasiha bai kamata ba abin da kuka yi nan bai kamata ba daidai ba ne wannan ba da biyar mutanen kirki ba ne bai kamata ba kaza kaza kaza suka samu malamai saba'in duk suka yanka ga annabawa arba'in da uku ga malamai guda saba'in nawa kenan nawa ɗari da goma sha uku dukka rana ɗaya dukka rana ɗaya wannan ne a da cikin ɗabi'an yahudar nasara su aka dan sun sa bom a falastinu ko sun sa ina ne wannan karamin aikin su ne dama haka su kuma tun asali su dama yan kaburi zauna ne haka su haka su suna samun waje haka ba fitina a duniya kamar bai hudi ɗan uwa to kullum kuma haka su saboda in kaga ka zauna lafiya da su to ka miƙa musu wuya ka ce za ka bi su sau da ƙafa su ne allolinka ko kuma bawansu to shi kenan za ka zauna lafiya za a ɗaka rake amma ko kai waye kace ba za ka bi tadodinsu ba to shi kenan wala ta rabu an kalmi da wala nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ta'ala ya ga mana cewa ba za ka yadda da kai ba har sai ka yadda za ka bi tadodinsu da al'adunsu da da ƙa'idojinsu sannan za ka zauna lafiya da su ko haka ƙa'idar yake ƴan uwa saboda Allah ta'ala ka ba mu ikon jinka da kau da kai daga barinsu alfarma maulana muhammad rasulullahi to Allah subhanahu wataala shine sokar da wannan aya domin tabbatar da irin ɗabi'unsu da irin halayensu Allah ta'ala yake cewa innal ladzina yakfuruna bi ayatillah kaga waɗanda suke kafirce mu ayoyin Allah madaukakin sarki waqtuluna nabiyina bighayri alhaq kuma suke kashe annabawa ba tare da gaskiya ba ma'ana to ma ta ina annabi yake tantshika ta ina annabin Allah kuma ya cancanci kisa ta ina kaga suna kashe annabawa ne ta hanyar ƙarya ta hanyar wai sun gaya musu gaskiya ko abu ne kama da haka to wanda ya kashe annabi ne ya kisan malam abu a wurin shi wanda ya kashe annabi ya kashe malam ko menene zai ji tafsirin kisan al'umma akwai da zai daga ma kafa babu wannan shi ne sauna ka dan wannan kisa kisan da kake ci da kan ba ma wannan da ban ma mai daga sama kar ka dauka wani abu ne wanda ya dame su ina su ai wannan shine ma wai cikan cewa su daga jayan Allah ne shi ba bai hudu abin da yake gani duk duniya bayan shi ne karnuka shi ne zai iya yanka wanda ya gana ma yayi shi shine kadai shafaffe da mai haka bai hudu yake shi su raka duk ran da ya hudu guda daya a yanda suke da itikadi daidai yake da ran mutane ɗari raka da kashe bai hudu daya a ƙa'ida sai sun kashe mutane ɗari ko da kuɗaɗen nan annabawan da na sauki fansa wannan shi na ƙidar su makarantar makarantar a dayan lokacin da muke makarantar lokacin da muke diploma makarantar ainihin ƙa'idojin shi da yanda suke ji da yanda suke da irin wannan tadoda da yanda suke ganin mutane kawai duk mutanen duniya kawai dabbobin su ne za su danna wanda su ga dama su yanka su kashe wanda su ga dama su kore wanda su ga dama wani shine aqidar bihuda duk inda yake a duniya shi shine kadai shafaffe da mai shine kadai dan Allah shine kadai shalilan Allah shine kadai wani dan gata a doron kasa ba wanda ya cancanci jin daɗi ya cancance zama wani a duniya in ba shi ba haka su to mun so mu ce musu muna da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar kana mu da kyau idan muka rike mu sai mu zauna lafiya a dai duniya ba sai saka samu hutu da waɗannan mutanen ba to tunda kowa duniya ba zaman hutu da su me ya kamata ka tattala hutun lahira idan ka tattali hutun lahira cikin kuncin duniya cikin rashin yardansu cikin rashin san abin da suke so duk wannan bala'in da muke ci a Najeriya rashin kuɗin nan tsadan abinci duka rashin fadidiyan ya suke so ne duka ainihin saba ka'idojin su ne saba lambobin su ne Najeriya ta ki zama garin wasu kafirai zalla kullum sai an yi sallah biyar kullum sai an yi kaza kaza an yi an yi amurku sharuwa biya gagara an farko yaƙi ta Nijar abu Allah dai ya hana ko ba haka bane duk inda za a dando yaƙi arewa saboda ne nan ne wurin da ake sallah ake kaza ake kaza da abu yaƙi yiwa to a kunno mana bala'i a kada tattalin arziki a yi mana yunwan dole a yi mana rashin zaman lafiyan dole a mana tanciran fajiran shugabanni dole saboda ne saboda mun ki bin yadda su suke so mun yadda mu bar Allah mu bar annabi Muhammad kar ka rage wannan kawai shine dalili duk wani abu da kake gani ba wani abu ne wanda ba a sani ba ana sani alquran ana sani aka shigo waɗannan bala'o'an ba kar ka rage to idan kai biyu biyu to an samu matsala tunda har ka tabbatar da wannan mun tabbatar da wannan ba za mu taɓa jin daɗi ba in dai iko na hannunsu to dan me ba za mu riƙe Allah mu riƙe Maulana Rasulullahi ba ai ta ga sautan a haka mu kuma Allah da annabi na hannunmu wanda rashi ta kare shi ke da dama kowa zai mutu kullum nafsin za'iqatul maut in ka mutu dan yunwa shi ke nan ranar mutuwan ka ne in ka mutu dan siyasa ranar mutuwan ka ne in ka mutu dan harkitsin siyasa ranar mutuwan ka ne duk ma me ya kashe ka ranar mutuwan ka ne ka dai mutu da imani ka mutu da kaunar annabi Muhammad ka mutu da yadda Allah ɗin in an gada ma a kunno yunwa ko a kunno talauci ko a kunno yaƙi ko a kunno ko menene ka dai mutu da imani shi kenan ka zauna lafiya yan uwa shi ne kawai abin da zai ma amma ba haka ba ka ce kai kana son sassauci da lakulaku ba za ka ba Allah ba kai tantele ka saki Allah ka koma shiriri ta kana saban Allah kuma ba kai saka ji daɗi a duniyar tasu ba to kai bi babu duniyar baka ji daɗi ba sannan kuma wurin Allah ka saka to kaga abu ya koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zama kai batan baka tantance mutum yayi biyu biyu ce Allah ka tsare mu da irin wannan biyu biyu da farman Maulana Muhammad Rasulullahi يقتلون الذين بغير حق سنا كش annaba ba tare da haƙi ba يقتلون الذين يأمرون بالقسط sanan suna kashe wadanda su umurni da adalci shine malaman nan da muka ambata malaman nan guda 70 da suka kashe rana daya sune sai umurni cewa ku yi adalci dan me za ku kashe annabawa me laifin su dan sun ce ku bi Allah dan sun ce ku bar kaza dan sun ce ku bar kaza su ma suka kashe su to gashi Allah ta'ala ya ambata suna kashe waɗanda ainihin malamai da suke umarni da yin adalci akan dan mai suka kashe annabawa in ji Allah madaukakin sarki minan nasu daga cikin mutane ma'ana malaman zamanin fa bashirhum bi azabin alim Allah ta'ala ya rasula ka musu albishiri waɗannan yahudawan na gaban ka kakarinsu da iyan suka aikata wannan aiki su ma gashi sun zo sun gada suna musu da kai suna jayya da kai to musu albishiri da su da kakarar duk an haɗa su a hukunci ɗaya to musu albishiri da wutan jahannama azaba mai radadi ran alkiyama ya rasulullahi la ka tsare mal barkan manzo Allah saboda in mutum ya bisu shi ma dai karshe kenan fa bashi bi azabin ali Allah ka tsare na أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك وأن متانا وأن سك أيك تونا ممونا أيك سك أيك شأن سنة سك شأن نبوا سك شمالهم سك روش دوكوتين الله kuma suka ki sallama maka ya rasulullahi sannan sai jayayya da kai walaka allazina habilat a'maluhum shine wadanda Allah ta'ala ya rushe duk aikin su na kirki gaba daya fi duniya wal akhirah a duniya ba aikin su ne shi da Allah zai karba a lahira kuma dama za a je lahira babu komai da sauransu ainihin wa malahum min min wala wa malahum min nasir ba wani wanda zai taimake su ran tashar kiyama dama annabi ne inda da hanyar taimakon shi ne ko annabi Musa idan Yahudawa ne ko annabi Isa idan Nasara ne to kowanne san mushi ba ta kashi annabi Musa bai ji daɗi ba sai da ya mutu a tihu a ina annabi Musa samakon bala'in Yahudawa wannan da aka ce udkhulu fi salmi amine ne udkhulu babu sujjada din wa qulu khaydatun lakum hadayakum a wannan kin shigan suka ce ba za su shiga din ba suka shiga ba da suka daga kai sama to su ba za su ba za su shiga da kai ba Bukulu kaddatin ku ce astaghfirullah ku ce la ilaha illallah suka ce hindatin hindatin alkama alkama alkama alkama wasu mai wata ne a basu abinci a basu abinci za ka ce shiga Annabi Musa Allah ta'ala ya ce ku je ku yi suka ce ya Musa izhab anta wa rabbuka faqatila ka je kai da Allah ku yaki inna na hanu hauna qa'idu muna nan anan Allah ta'ala ya ce to shikenan ku tabbata anan din sai da aka shekara 40 kullum in suka ji za su je cikin gari an ce tsakanin su yace kilomita ko uku ne ko nawa bane daga inda za su ji sai sun wuni har rana ta fada suna tafiya akan za su je tafiya da wuce kilomita uku ba bai wuce daga nan zuwa angon bawa ba ko wance zuwa angon jumari an je gari sai su waye gari sai su ce bari je mu tsaya ne haɗa zango anan wuni guda fa suna tafiya kawai suna wayan gari gobe sai su gansu anan sai da kai shekara arba'in shine kihu din a wannan bala'in annabi Musa ya mutu da Allah an samu an samu sauki kaga su suka jaza masa wannan bala'in a cikin wannan tashi hankalin a cikin Musa ya ubaci to ta ina ne Musa zai cece su ran alkiyama bayan ga abin da suka jaza masa ya tsirrato su daga Fir'auna an shallako an zo Sham an zo ina ne da karshe ma an koma Misran an ce duk an mallaka musu Misran amma har ka ba wanda ya huta Annabi Musa bai huta bare kuma zuwa ga Allah bala zara Annabi Isa shi ma bayan an yi duk abin da aka Yahudawa suka nemi su kashe shi ko wancan suka kashe shi a ƙidar su nasaran suka zo suka ce to ai shikenan ma shi dan Allah ne kawai haba haba suraka malamai suna cewa wanda zai fara rigima da mutanensa a ran tashi alƙiyama annabi Isa tunda Allah ta'ala yana kishin tauhidi shi za a fara tsirwa annabawa Isa ya kai ka ce mu mutanen ka kai dan Allah kai dana ne ko kai Allah ne annabi Isa haka zai sun fita ce ubangiji amma na faɗa ka san imma ban faɗa ba ka san amma dai Allah ta yaya ni zan yi da amma da ban da hakki a kai kai ne kadai Allah ya ce ni dan Allah to daga na tarkato su kuma ya aka yi haka to daga nan a fara tsilliki har dai karshe Allah ta'ala karkata su wuta Allah ka tsare mu albarka manzo Allah to su ma haka Yahuda abin da dinka kasancewa saka mutanen nan ba mutanen kirki bane Yahuda wannan da ake jira labarin su kullum karin yanda da tarodo su da abubuwan su Allah ka samu rawa lafiya ka shiga da imani an kare ba da mu da ayyukan mu kuma Maulana Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma أغلق الخاتم الواحد ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله القدر والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله